نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترك وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da goma ga watan hudu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyaji idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha bakwai za mu sake tashi kan nambar aya ta goma sha takwas alaramma bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه Mm.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
Mm.
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون Mm.
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم Na'am.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم kamar yadda muka faɗa jiya waɗannan ayoyi suna ƙara kwaɗaitar da mu ne dangane da wato abin da ya shafi sadaka da kyauta da taimakawa addini da taimakawa al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko muka ce wannan sura yanzu karo na uku kenan a cikin wannan sura allah yana jan hankalinmu dangane da wannan ibada mai muhimmanci wanda da yawa daga cikin mutane suke raina ta amma kuma ibada ce wacce take bayan kaɗe ta allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma ainihin wato biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a sami ibadar da ke kusantar da bawa ga allah take biya masa bukatun duniya da lahira irin maganar sadaka da kyauta ba a ayoyin da suka gabata a baya wanda suka yi kira ga wannan mun kawo ayoyi da ke goyon bayan waɗancan ayoyin da ma waɗannan ɗin irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ta shelanta mana yadda ya kamata mu bauta wa Allah ta hanyar kyauta da sadaka wannan dalilin ya sa muka ce a yanzu za mu koma silsilatul ahadisu sahiha jeren giyar hadisai ingantattu wanda su ma suka zo domin su kwaɗaitar da mu dangane da wannan ibada mun yi alkawari jiya cewa za mu kawo hadisai aƙalla guda goma sha biyu wanda kowanne saƙonsa daban da na ɗan uwansa dangane da wannan ibada mai muhimmanci mun kawo hadisai guda biyar lokaci ya ƙure da haka muna da sauran hadisai guda bakwai insha Allahu ta'ala wala Allah ma hadda ƙari a kafin mu je zuwa ga hadisan da muke so mu yi magana a kansu a yau wato mutane su sani rowa da rashin kyauta da rahin sadaka ba ƙaramin sharri ba ne da Allah maɗaukakin sarki ya tashi alaramma sanda ya yi nuni ga cewa kamar da mu yake magana
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل
Mm.
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه na'am والله الولي وأنتم الفقراء Mhm.
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah ya ce ha antum ha'ula'i Allah ya ce ku ɗin nan dai ga kunan kai ka ce da wannan taron Allah yake magana kai ka ce da ni da kai ake magana kuma da ni da kai ɗin ake magana din ina fata an fahimta dan ayar Allah in ta zo ta game kowa har da kowar waki an gane magana da kyau ko ta game kowa da kowa Allah ya ce ha antum ha ula'i ku din nan ga kunan tud'auna ana kiran ku ana muku wa'azi ana jan hankalinku ana faɗakar da ku ana muku gargaɗi litunfiqu fi sabilillah gargaɗin shine ku ciyar da dukiyarku don taimakon addinin Allah don ɗaga kalmar Allah don agaza wa mabukata da waɗanda suke cikin damuwa Allah ya ce amma fa minkum man yabkhalu daga cikin ku na lura akwai marowata daga cikin ku akwai wanda ba sa son wannan wa'azin ba sa son wannan kiran ba sa son wannan jan hankalin da ake musu na su dinga taimakon mabukata daga cikin al'umma sai Allah ya ce wa man yabkhal ba matsala wanda ya yi rowa ya ƙi ya taimaki wani ko ya ƙi ya taimaki addini ko ya ƙi ya taimaki al'umma da abin da Allah ya hore masa fa inna ma ya bukhalu an nafsi wannan ya yi wa kansa rowa ne ba wani ya yi wa ba wallahi domin wanda ka hana dan ba shi da shi fa ba finsa zane kai da iya zaƙin baki ya sa Allah ya hana shi kai ya baka ba haka ne ko ba haka ba ba wanda ka fi falala ce ta ubangiji ya ga dama ya danka ta a hannunka kuma ya ce ka yaga ka danka wa wane shi ma to me a ciki ni ne na kira ka na ɗauki miliyan ɗaya na baka sai na ce to akwai makocinka mai gida ta gabar ɗin nan eh to da Allah ka ɗau dubu hamsin ka bashi dan Allah in kana da mutunci bai kamata ka ƙara godiya ba ka ce kai gaskiya akar makallahu Allah ya saka da alheri wato bayan ni din ma makoci na ma a dan taba masa kwarai da gaske kai to Allah ya saka jama'a ya kamata ya ƙara godiya ko bai kamata ba to kamar haka ne fa Allah ya ɗauki dukiya ya danka ma sai ya ce to ga wasu mabukata kusa da ba wai du za ka ɗauka ka ba su ba a'a yagi wani abu ka miƙa musu ni na baka amma a cikin wanda na bakan ka ɗan yaga ka ba- ɗan ba su me a ciki ba komai a ciki kuma wani ƙa- wani ikon Allah shine idan ka ɗauka ka ba su fa ba a banza ka ba su ba na farko kana da lada a gurin Allah abin nan na Allah ne ya ce ka ba wa wani in ka bayar kana da lada abu na biyu kuma shine in Allah ya tashi sai ya mayar da gurbin abin da ka bayar ninkin ba ninkin abin da ka bayar kai riba biyu ne da kai wajen bayarwa na farko ka samu rahamar Allah na biyu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba- ninninka maka abin da ka bawa wani don Allah ina asara take a cikin wannan jama'a babu asara a ciki ba ma tare da haka wani baya fahimta baya ganewa baya so a faɗa baya jin daɗin faɗa idan ma ya ga wani yana yi idan ma wani ya ga yana yi ƙoƙari yake ya hana shi ai akwai wani da aka ce wani mai kuɗi ya kira shi ko ya ce masa niya kake ganin wanan nan ne kam ya kira sunan wani kamar abokin shi ne ko waye ne ya ce kamar ya alaji ya ce ina so zan masa alheri ne shine na ce bari mu yi shawara da kai ya ce to alai- alaji wannan irin alheri ne ya ce na ga bahi da gida ina so in bahi kyautar gida wanda zai yi accommodating iyalansa gaba ɗaya sannan ɗauki jari aƙalla na naira miliyan biyar ko goma bashi tunda na ga mai ƙoƙarin nema ne yana da kazar-kazar ne ga ya nema wa kansa rufin asiri jari ne kawai ba shi da shi yi ne nake so zan yi wannan alherin to da na san alakar ku sai na ce to bari na yi shawara da kai saboda kada a zo a yi abin da zai zama ba haka ba ya ce haba alaji haba alaji ai wani da ka gan shi da talauci ya zo da talauci zai koma ya ce iya ya ce kwarai ya ce ai rariyar hannu yake da shi ai ka sa akwai wata shegantaka da mutane suke wai haya ce wani yana da rariyar hannu wai ina ma'anar rariyar hannu shine han- in dai ya rike kuɗi to za su yadda ka san dai ka zuba gari a rariya kana jijjiga shi yana zubewa ku to wai haka kuɗin za su lalace ai wannan zai wahala ya arziki alaji zai yi wahala ya arziki wannan ka rabu da shi alaji ni shawarar da zan bayar tun da ka nemi shawara ina godiya Allah ya saka da alheri na aka ɗauki ɗan dubu ashirin da ɗan kwanan masara ko shinkafa biyar ko goma a bashi kawai shi kenan a abu na ɗinsa amma magana a ce wannan ai wannan wani ba zai taɓa yin kuɗi ba yi ya ce haka ya ce Allah ya sauwaƙe ya ce amin ya ce to dama gaskiyar magana kai ne zan ba wa wannan abin da duk na lissafa tunda kaga ka ce kana da rariyar hannu ko ba za ka taɓa yin kuɗi ba wallahi ma na yace don haka bari a fito ba da kwanan shinkafa biyar da naira dubu ashirin kuma na gode da wannan shawara Allah ya saka da alheri ce to alhaji me yasa tun farko ba za ka yi min bayani ba yace ai na gaba maka bayani
الذين يبخلون إيه.
ويأمرون الناس بالبخل mm.
ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allah Allah ya ce allazina yabkhaduna su ne waɗannan wanda suke rowa wa ya'muruna nasa kuma bil bukhli kuma suna umartar mutane da su rowa su marowata ne kuma su ce masu kuɗi ma su rowa kaji mugu shi yana da hiba zai bayar ba in kuma ya ga wani zai yi ya hana shi na fata an fahimci magana don haka Allah ya ce wa man ya tawalla wanda duk ya juya wa Allah baya ta hanyar kin taimakawa jama'a da abin da Allah ya bashi to irin waɗannan su ne mutanen banza a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم menene a gare su بل هو شر لهم mm.
سيطوقون ma ما bakhilu bihi yawmal qiyamah jazakumullahu khairan cikin suratu ali imran Allah ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su su ɗauka huwa khairan lahum alheri ne gare su rowa ba ƙaramin sharri ba ne akwai wasu abubuwa guda uku da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya lissafa cewa duk mutumin da yake da su Allah ba zai bar magana ba ba zai saurare shi ba kuma yana da azaba mai radadi a gobe kiyama daga ciki manzon Allah ya kira shukkun muta'u rowar da dan adam ke mata biyayya zai yi abu sai rowa ta hana shi sai kuma ya mata da'a ya kiyin abu jama'a kun fahimci magana da kyau ku duk mutumin da yake da ɗabi'a ta rowa wallahi tallahi yana daga cikin mutanen da Allah ko kula su ba zai yi ba a filin tashin alkiyama to wannan ba masifa bane jama'a a ce ka je lahira lahira wanda aka kula ma ya ya kare in dai kulawar ba kulawa ce ta a maka rahama ba ko ba haka bane to balantana a ce ba ma ma- ba ma magana da za a yi da kai don haka Allah ya ce wala yas- yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke rowa da falalar da Allah ya yi musu su dinga ɗauka alheri ne gare su Allah ya ce bal huwa sharrun lahum ina ga wannan ayar ko ba a fassara maka ba kai ma ka san me take nufi yace a'a sharri ne gare su Allah ya ce sai ƙawwaƙuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama wallahi da sannu Allah zai babbago abin da suka yi rowa da shi ya nannaɗo shi ya tattaro shi ya labta sa musu shi a filin tashin alkiyama a yi musu lalas a yi musu azaba a yi musu bala'i da wannan abin da suka roba Allah ya ce walillahi mirasu samawati wal ard da kai da abin da ka mallaka da duniyar da kake zaune a cikin ta ma gaba daya daga ƙarshe Allah zai gaje ko gaba daya mu ga ta tsiya ba wai ya ce mu ga ta faɗi wai barbata ta ka da kuɗin cizo na fata an fahimci magana so don haka mutane su ji tsoron Allah ba ma lokacin da ake son mutane su yi kyauta irin waɗannan lokutan mun karanta hadisi a jiya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk kyautar annabi amma idan ramadan ya zo ya fi yawaita kyauta da sadaka saboda ya san halin da mutane suke ciki na bukatu
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا innal mubadhirina إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين na'am وكان الشيطان لربه كفورا Allah ya ce wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil ku bawa dhal qurba ma'abocin kusanci ma'abocin kusancin nan na dangi ne kana da dangantaka da hita jini ko kuma ma'abocin kusanci ne na wanda ke kusa da kai ta hanyar zama ko ofis ɗaya ko gid- eh, anguwa ɗaya ko layi ɗaya ko wani a makamancin haka duk wanda yake ma'abocin kusanci Allah ya ce ka bashi haƙƙinsa wal miski ka ba wa miskini mabukaci abinda Allah maɗaukakin sarki ya sa haƙƙinsa ne ka bashi wabnas sabil haka ka ba wa ibnus sabil ɗan hanya wanda ya taho zai wuce ya taso daga yola zai wuce kaduna ya iso gombe guziri ya ƙare yau an wayi gari irin waɗannan mutanen yanzu wani har tsoro yake ma ya zo ya bayyana wa mutane bukatar da yake ciki saboda shaidan ya zo ya ce wa mutane galibi mutane ƙarya suke idan suka zo da irin wannan bukatar ni abin da kullum nake faɗa idan na zo irin wannan gaba kai idan lada kake nema a gurin Allah to ba ruwanka da wani ya zo neman taimako ƙarya yake yi. ba ruwanka da shi ya zo ya bayyana bukatarsa eh kana da abin da zaka bashi eh wanke zuciyarka ɗauki ka bashi in aka ce za a biye wa masu yin ƙarya da wannan su fa akwai hadisinsu a cikin a cikin muslim wanda suke yin roƙon mutane don su tara kuɗi su tara wa kansu dukiya karanta bulugul maram nan nan kurkusa annabi ya ce har abadan abidi na babu su babu arzikin duniya da lahira na fata an fahimci magana to kar ka biye waɗannan wannan lalatattu ne Allah baya ta su annabi baya ta su in mutum ya zo da bukata kar ka tsaya kana talu kwakwaf sai ka gane da gaske bukata yake da ita ko ba mm dauki ka bashi ka ce Allah na bayar dan Allah bukatar yake da ita bashi da ita ni dai na bayar dan kai Allah ka bani lada ka ci gaba da harkar gaban ka kawai ka rabu da shi na rantse da Allah idan wannan ya ɗauka sana'a kuma ba haka halin da yake ciki yake ba wallahi tallashi har ya koma ga Allah ba zai taɓa yin arziki ba ba zai taɓa yin arziki ba ko ba zai taɓa zama lafiya ba don haka kai kar wa- shaidan ya zo ya hana ka samun lada don haka Allah ya ce wa ibn sabil da ɗan hanya sai ya ce wala tubazzir tabzira kar ku dinga almubazzaranci da dukiya yanzu sai ka ga mutum ya zo zai ɗauki nauyin tafsiri zai saka sai a ce wai mutane suna almubazzaranci da dukiya dan me yasa zai ɗauki nauyin tafsiri me yasa ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba zai yi kaza ba wani wanda yake yin ɗaukar nauyin tafsiri ya saka ko kuma ya biya wa ne tafi aikin hajji ko umara idan ka ji kuma abin da yake yi a gefe wallahi tallahi sai hankalinka ya tashi na ji malam isa ali ibrahim fantami da ya zo wannan gabar ya yi wata magana da ta burge ni na ji daɗinta ya ce akwai wanda ɗaya ne daga cikin wanda suka ɗauki nauyin tafsirinsa ake sakawa kuma a bana ya sayi tirela ɗari na shinkafa ya ce a raba bayan allah tirela fa ba ɗaya ba ba fa buhu ɗari ba fa ina ga kamar ba ku fahimci maganar ba eh ai na ga kun yi zugun tirela ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ba ashirin ba tirela ɗari na shinkafa ya ce a raba bayan Allah to yanzu wannan in ya ɗauki tafsirai ma ba tafsiri ba me ne a ciki haka ne aka arakar maka Allah ko ba haka ba in ya ɗauki tafsirai ma da yawa ko ya biya wasu wani umara da yawa ko ya biya wasu wani hajji da yawa meye a ciki tunda har ya iya yin wannan aikin alheri ina fata ana fahimtar magana Allah ya ce wala tubadhir tabdhira abinda ba a so shine a dinga ɗiban dukiya ana banzatar da ita a banza inda in aka kalla za a ga babu wani alheri a ciki jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku ba wani taimakon mutane ba taimakon ƙasa ba taimakon al'umma ba taimakon kowa a ciki to wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi yasa da Allah ya tahi kiran mai sadaka sai ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala ta ja'al yadaka maghlulatan ila unuqika Allah ya ce kar ka sanya hannunka a ɗamfare da wuyanka ma'ana kinaya ce akan cewa baka miƙawa baka miƙawa dan haka hannunka kullun yana wuyanka ina fata an fahimta wala tabsutha kullal basti kar kuma ka shimfiɗa ta gaba ɗayan shimfiɗawa ma'ana kai ta ɗiban duk abin da Allah ya baka kuma kana bawa mutane Allah ya ce kar kai haka an gane maganar da kyau ku don haka fa ta da idan ka ci gaba da haka sai ka zauna maluman ko abin zargi mahasuran kuma wanda zai yi hasara an gane magana da kyau ko saboda haka dai Allah yana so a yi kyauta a yi sadaka a kuma yalwata wa kai da iyalai wannan ba laifi bane a musulunci amma rowa rowa jama'a sani sabulu ya ce mai rowa maƙiyin Allah ne ba shi ganin annabi ya ce saboda azaba ɗaya an kai shi haka dai ko ba haka ba saboda azaba ɗaya kawai an ka yi shi Allah ya sauwaƙe saboda haka muna da sauran hadisai akalla guda bakwai wanda ba mu ƙarasa su ba wanda suke jan hankalinmu dangane da kyauta da sadaka ga sunan a takaice insha Allah hadisinmu na shida jiya dama mun yi guda biyar ko to na shida shine an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kala manzan Allah ya ce ma na kasar sadakatun min mali sadaka ba ta rage wa dukiya komai duk yadda mutum ke sadaka baya rage masa dukiya wallahi ka bayar ka bayar ka bayar ka bayar ba zai rage maka ba domin Allah maɗaukakin sarki ya ce a shaitanu ya idu kuma alfaƙara wa ya amurukum نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا Allah maɗaukakin sarki ya ce a shaitanu shaiɗan ya kumul faƙar shi yake muku alkawarin talauci in za ku yi sadaka sai ce in alaji haka mutane ba a biye musu fa in dai ka nuna wa mutane kai mai yi ne to ba za su barka ka zauna lafiya ba sai sun talauta ka shaiɗan ne yake zuwa yake wa mutane wannan ruwaya ya karya ma a ranka cewa in kana bayarwa za ka talauce in kana bayarwa za ka talauce in kana bayarwa za ka talauce wa ya amurkum bil fahsha amma fa sai ya dinga umartar ku kuma wajen kashe dukiyar a menene a alfasha ya hana ka kyauta ko sadaka sannan ya saka ka kuma ka dinga alfasha da dukiyar ka ji mugu azzalimi ba maki irin shaidan malam ya hana ka alheri ya ziga ka kuma kai tafa cakar banza da dukiyar kalli masu kuɗin mu abin da suke yi mutum sai ya hana taimakon naira dubu goma naira dubu ashirin naira dubu talatin amma sai a zo bikin yassa ya kashe naira miliyan ɗari haka ne jama'a ko ba haka ba hol ɗin da za su yi rawa da ita da ƙawarta da ƙawayenta kaɗai sai a kama shi naira dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyar amma fa jiya makocinsa da yunwa ya kwana ya gagara bashi buhun shinkafa ko rabin buhu sai dan sai ya hana ka yin alheri ya hana ka kyauta ya hana ka taimako ya saka ka kai tafacaka da kuɗin kana zubar da su a banza wa ya amurkum bil fahsha sai Allah ya ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah kuma yana muku alƙawarin maghfira gafara dalilin kyauta ko sadaka wa fadlan kuma yana muku alkawarin ƙari idan kun bayar shine falala ta dukiya da Allah zai ta ƙara muku idan kuna bayarwa wallahu wasi'un alim ko lalle Allah yalwatacce ne mai yalwatawa ne alimin kuma masani ne dangane da halin da kuke ciki saboda haka manzon Allah in ji Abu Huraira yace ya ce sadaka ba ta rage wa dukiya menene komai wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza haka kuma ba abin da ke ƙara wa bawa in yayi afwa ba abin da afuwar take ƙara masa Allah ke ƙara masa dalilin afuwar in ba mai ba izza da ɗaukaka shi fa Allah so yake kawai ka nuna kai ba kowa ba ne idan ba ka ɗauki kanka a komai ba sai Allah ya ce to ni kuma kai komai ne a gurina kar ka yadda kai mutane barazana ka dinga nuna kai wata tsiya ce a duk abin da Allah ya baka dukiya ce Allah ya baka mulki ne Allah ya baka a'a kuɗi ne Allah ya baka karatu da ilimi Allah ya kome Allah ya baka kar ka dinga ban kama da baba kere da wannan
ولا تمش في الأرض مرحا mm.
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا wala tamshi fil ardi marahan Allah ya ce kar ka dinga tafiya a doron ƙasa kana jiji da kai da isa innaka lan takhriqal arda duk jiji da isar ka dai ba za ka taka ƙasa saboda tsabar kai babba ne ko kai wata tsiya ne wannan ƙasar ta fashe ko ta rushe ko ta burme ba haka ne ko ba haka ba yanzu da Allah akwai mutumin da in ya tashi zai fita a masallacin nan duk inda ya taka sai ya burma za a samu wannan mutumin babu naka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula kuma duk jiji da isar ka baka isa ka kai dutse mai ba tsayi ba iya matsayin nan da Allah ya ajiye ka dai a haka zaka zauna to dan haka ka kwantar da hankalinka ka tafi a hankali akwai wani mutum da manzon Allah ya bada labari ya taho ya ya tabakhtar yana tafiya yana bankama yana budawa yana taka ƙasa yana babakere manzo Allah ya ce sai Allah ya ce wa ƙasa ta tsage ya fada ciki saboda ya ɗauki al'amarin girman kai shi ko Allah ya ce alkibir ya uridai girman kai bargona ne gwadona ne mutum ya ɗauki girman kai to ya sa gwadan Allah to ai na ga koran sarkin Gombe ka je ka ɗauka ka saka zaka ci duka billahi lazi ko ba haka bane balantana na sarki Allah an gane maganar da kyau ko don haka Allah ya ce tun da ya ɗauki gwadona ya sa ƙasa cinye min shi kawai sai ƙasa ta dare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa yujarjiru ila yawmil qiyamati yana nan yana zazzaguwa a cikin ta tun daga ranar da annabi ya ba da labari har zuwa ranar tashin alkiyama ba zai daina zazzaguwa a cikin mai ba a cikin ƙasa ba saboda ya ɗauki girman kai ya ɗora wa kanshi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za ka fasa ƙasa ba ballantana ka me ka iso dutse tsayi saboda kai wani abu ne saboda haka ana buƙatar mutane su dinga ɗaukar tawazu'u da ƙanƙan da kai suna ainihin wato yin amfani da shi wajen mu'amalarsu da ubangiji subhanahu wata'ala da haka yake cewa Allah ba- bawa baya samun wani ƙari idan ya afuwa ya yafe ya kau da kai ya haƙura an cutar da shi an zalunce shi an masa ba daidai ba amma sai ya ce ya yafi kuma ita yafiya fa jama'a ba sai idan abin ya fi karfinka ba kar ka bari sai abin ya fi karfinka in abin ya fi karfinka ne ka yafi to yanzu uwar bari ce ta sa ka yafi ba ka da lada a gurin Allah kun gane magana da kyau ko amma ya zama ka yafe ne da damar kana iya ɗaukar mataki wanda ya taba ka kafi karfin shi za ka iya masa duk abin da ka ga dama amma sai ka ce je ka ba damuwa Allah ya fi mana baki daya to nan ne inda yafiya take da hakuri da yafiya haka ake bukatar su hakuri ana yin sa ne a inda kana da ikon daukar fansa a inda kana da ikon ramawa a inda kana da karfin karya wanda ya taba ka sai ka ce ka hakura to hakurinka ya tabbata kuma ladansa ya tabbata yasa wata mata ɗanta ya rasu manzo Allah ya biyo ta gurin zai wuce sai ya ganta a jikin kabarin yaron tana ta kuka sai ya ce baiwar Allah ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri akan wannan rashi tana juyowa ta kalla annabi sai ta ce ilaika anni ta fuka bani guri da Allah ta gaya wa manzan Allah haka ba ta san manzan Allah bane sai bayan annabi ya wuce sai aka ce mata ke kin san wa kika daka wa tsawa kuwa ta ce waye ne to shi ka sa annabi ba fassarsa ake bugawa ya zama kafin ka ga taba ganin sa ma dama ka gane kamannin sa ina fata an fahimci magana shi mutum ne mai saukin kai mutum ne mai shiga cikin jama'a mutum ne mai mu'amala da kowa he ya tafi gidan marayu ya je ya shafa kansu ya musu addu'a ya dauki abinci ya basu sai higa cikin sahabbansa a zo neman sa ya saje da su a kasa gane waye ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai an nuna shi an ce wancan ne tukunna kana ya akulul qadid ya kasance yana cin kilish yana dinke rigarsa da me da zare da allura sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takalminsa ya tsinke ya dauki igiya ya nannade ya daure kuma ya saka ya ci gaba da tafiya ba ruwansa ba ruwansa ba ruwansa ba ruwansa sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa nana Aisha ya ce mali wali duniya ni kuma ina ni ina duniya ke Aisha an gane magana da ku mali wali duniya ina ni ina duniya illa karakibun istazalla tahta shajarati thumma raha fatarakaha face kamar mahayi ne ya taho akan doki sai lokaci ya kure masa ya gaji sai ya tsaya gindin bishiya ya huta daga baya hau dokin sai ya gaba ya ce to wannan gurin da na dan huta ita ce duniya ban dauke ta a bakin komai ba da haka bayin Allah ku daina saka wa malamai girman kai ku daina sa malamai suna gasar riguna na rantsi da Allah ba daidai bane annabinmu shugabanmu yana ɗinke rigarsa idan ta yage yana ɗinke takalminsa idan ya yage yana cin busasshen tuwo yakan ci dabino ya kwana iyakacinsa kenan wallahi kai wata ran ma akan yi wata guda ba a ɗora tukunya a gidan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka tambayi na asha aka ce bai kuke ci tace illal aswadaini baƙaƙe biyu muke ci at-tamru wal ma'u dabino da kuma me ruwa shikenan amma ka ga malam masu da'awayan sun koma gasar motoci ko ba haka bane wani ya sayi 2000 kaza ne ma sai na sayi 2000 sheganta kuna minal ja'irina kaga mutum zai tafi tafsiri ana kirga ragun abin nan garunansa ai tun da ya je har aka rufe tafsirin bai mai ba bai maimaita kaya ba wannan wani irin abu ne me kuke koya wa ɗaliban kuna koya musu son duniya kenan yasa wata ran nan sun na sako jallabiya singiletin yana fita ta wuya suna gyara na cewa kubar min kayata in mun je aljanna ma saka ta asalin wallahi tallahi saboda wallahi ba daidai bane ya zama kai ko ta ina aka biyo ka duniya kawai aka sani kana koya wa ɗalibanka son duniya da tara duniya da kyale-kyale wallahi dole mu ji tsoron Allah mu dinga nuna wa wanda muke karatu tare da su cewa fa ba duniya ce a gaban mu ba in ka samu arziki ko Allah ya ma wani fatashi su ga kana kyauta kana sadaka kana taimakon addinin sai su training saboda akwai ranar da zaka mutu aiko wallahi abin da ka koya musu cikin mu'amalar zamantakewarka da su shi za su yi bayan mutuwarka jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka dole ne mu ji tsoron Allah mu bi duniya a hankali idan Allah ya kawo walwala wata ran a danyi in aka danyi to kar kuma shedan ya zamar da mu mu tafi yuwa a sai kuma a dawo sai mu gane matsayin mu wata ran ka sa gara babu laifi ka danyi wanka ka danyi fes fes ka fito wata ran kuma a ganka da jallabiya da gajeren hannu haka ake yi haka ake yi jama'a ku yi hakuri haka za mu yi ta yi wallahi ba za mu ci amanar ku ba dole mu nuna muku ya rayuwa take mu dinga bin komai a hankali idan Allah ya ga dama kai dukiya to shi kuma kuɗi ba kuya yake ba in ka yin wallahi ko ka faɗa kayi ko baka faɗa kayi ba ko ka nuna kayi ko baka nuna kayi ba zai bayyana ko ba zai bayyana ba zai bayyana amma in Allah bai maka ba ka bi rayuwar a hankali amma yau mutum kaga ya kamo can ya kamo can ya haɗo da can ya haɗo ka ji malami mai da'awa shagon yadi wani kaza yana bin sa yadi biyar bai kai kuɗin ba ko ba haka bane alaram shagon telawa na kaza mai dinki kaza ya karbo jamfa biyar bai biya shi kudin dinkin ba to waye saka tunda baka da hi ka tsaya iya inda Allah ya ajiye ka mana mai takalma ya karɓi kuɗinsa bai bashi ba wane ne ya karɓa bai biya shi ba wane ne ya yi kaza mai huluna mai kaza mai kaza ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai sai Allah ya taimake ka amma in ka ƙi za ka dangwalo wa kanka fitina kuma ba za ka zauna lafiya ba to kuma wannan shine abin da ake koyawa da ɗalibi da malami to haka manzan Allah yake rayuwar shi za ku zo ku ji hadisi ya taɓa kiran Abu Zar al-Ghifari yace atubsir Uhud abu zan gifari ka han ka ga uhudu sai abu zan gifari ya ce sai na daga kai ina kallon rana saura minti nawa ta faɗi ya ce saboda ina tsammanin annabi yana da wani aika ne da yake so in gaggawa in je in kai masa in dawo kan rana ta faɗi ban dawo ba ashe annabi yana nufin ka dubi dai uhudu kamar ka cewa ne malam ka dubi dai girman abu kaza ina fata kun fahimci magana sai ce na'am ya rasulallah bayan ya gama wannan tunanin sai ce na rantse da Allah da Allah zai bani wannan dukiya ta zinare ya zama ya kai dutsen Uhudu yawa tilin zinare ya kai dutsen Uhudu yace ba zan so a ce na sadaukar da hikwaya uku sun saura a cikin aljihuna ba zan so in sadaukar da hi duka duka gaba daya hadisin yana gaba cikin hadisan da ne alƙawarin zamu karanta dangane da kwadaitar da mu cewa mu dinga taimakon addini idan Allah ya taimake mu manzan Allah haka yake sadaukar da duke shi wata rana annabi yana zaune cikin sahabbai sai aka ga firgigit ya tashi da sauri ya takhatta riqaba sahaba yana ketare wuyan sahabbai yana shi kokarin shiga gida sai da bayan can mintuna sai ya dawo sai sahabbai suka tambaye ya rasulullahi lafiya ka tashi da sauri haka yace wallahi wasu dinarai ne na ajiye su akan zan fito da su ne sadaka he na sha'afa ya ce yanzu kawai abin ya faɗo min sai na ga bai kamata na yi jinkiri ba don ban san zon da minti goma ko Allah zai kira ni zuwa gare shi ba shi ne mazanin sauri na zai ɗebo su na sadaukar da su jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to haka annabi ya ɗauki duniyan nan ba ta damunsa ba a gabansa take ba ba ita ne ajandarsa ba kuma bari in faɗa muku ita duniya gwargwadon yadda kake binta gwargwadon yadda take guduwa ma gwargwadon yadda kake guduwa mata kuma gwargwadon yadda take menene bunka kuma ko a rayuwa yanzu in ka matsa mutum da cewa ba ni ba ni ba ni gudun ka zai dinga yi ko kuma idan ka zai dinga yi gudun ka zai dinga yi ko a rayuwa yanzu in ka matsa wa mutum to sai ya dinga gudun ka amma idan ka nuna baka buƙatar abin hannun shi sai ga kullum sai buga mawa ya wane ina kake ne jama'a haka ne ko ba haka ba wani kwana biyu ba mu gamu ba saboda ya san ba abin da ya dame ka da shi amma daga zarar ka matsa masa lamba to sai fara kuma nesa da kai to haka ita ma duniya take in ka matsa mata lamba neman ta kace hete ta guduwa ma amma in ka watsar da yar banza na rintsi da Allah ta dawo tana durkusawa a gabanka tana baka hakuri to haka ake bukata mu rayu Allah kai mana rayuwa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka manzon Allah yake cewa izza tana abin nan mutum in yi afuwa ba abin da ke kara masa illa idda wa ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah haka mutum ba zai kankan da kai dan Allah ba face sai ya mi sai Allah madaukakin sarki ya daukaka shi hadisin mu na bakwai wa an addi bin hatim qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma minkum min ahadin Adi bin Hatim yake cewa manzon Allah ce ba wanda daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjumanu ba wani daga cikin ku face sai yayi magana da Allah Allah na magana yana ji shi ma na bawa Allah amsa Allah yana ji shi laysa bainahu wa bainahu turjuman manzon Allah ya ce tsakaninsa da Allah ba mai tafinta ba mai fassara ina fata kun fahimci magana yana jin maganar Allah Allah na jin maganarsa maza Allah ce fa yanzuru ai mana minhu sai ya duba damansa fala yara illa ma qaddama ba zai ga komai ba sai ayyukan da ya gabatar na fata an fahimta fala yara illa ma qaddama min amalihi wa yanzuru ash'ama ko minhu fala yara illa ma qaddama ya duba bangaren hagunsa sai ya gaba abin da ya gabatar sai menene sai abin da ainihin wato ya gabatar wayan zuru baina yadayhi fala yara illa illa nara tilqa a wajhihi manzo Allah ya ce duba gabansa kuma sai ya gaba komai a gabansa sai wuta tana fuskantar shi nan ayyuka miyagu nan ma ayyuka menene miyagu nan kuma ina wuta ta sai manzan Allah ya ce fattakun nara to ga shawara zan baku in kuna so Allah ya tseratar da ku daga wannan wutar to ku nemi tsari da ita walau bi shiqqi tamratin koda da tsagin dabino ne sai malamai suka ce yanzu wannan sai nuna komai kankantar sadaka ko kyauta tana iya magance maka wutar jahannama a gobe kiyama domin hadisin ya zo yana nuna nan gaba ɗaya aikin sharri ne nan ma gaba ɗaya aikin sharri ne amma da aka tayi sai aka faɗi wani ɗan ƙaramin abu wanda hi zai iya kare ka daga fadawa cikinta sai wannan ya nuna sadaka tana da mai kenan tana da falala sadaka tana da falala tsagin dabino ka duba girman aikin da aka bayyana amma ka duba kuma abin da aka kwatanta cewa zai iya kare ka daga fadawa cikin azaba ai ya ishe mu mu gane haka kissar da na bayar jiya na sahibin raghif din nan ma'abocin gurasan nan ku duba a ƙarshen lamari gurasar fa da ya bawa wannan shi fa gurasar shi ma bashi aka yi ba tasa bace haka ne ko ba haka ba sannan abin da ya kamata ku tuno in shi ya kai a kubutar da shi daga azaba dalilin wannan gurasar da aka bashi shi ya haƙura ya bawa ɗan uwansa ko ya bawa wannan yaron to dala wanda shi kuma yake zuwa kullum yana basu guda goma sha ɗaya shi kuma wace irin gafara Allah zai ma ban gane ko kun gane maganar ba wace irin gafara shi kuma Allah zai mishi to wannan duk yana nuna mana falala da alherin sadaka da mutuncin sadaka wannan hadisin kamar yadda muka ji Imam Bukhari ya rawaice shi sai hadisin mu na nawa na takwas wani abi mas'udin al-ansari kala ja'a rajulun binaqatin makhtuma a abi mas'udin al-ansari yace wani mutum ya zo gurin manzon Allah da taguwa makhtuma wanda aka yi mata linzami ana cewa taguwa makhtuma ana cewa doki kuma muljam ma'ana wanda aka yi masa linzami shine iljami an gane magana da kyau ko amma abin da haguwa kuma shi ana ce masa makhtu wanda aka daure ta domin ita labbanta ake kama sai a daure to wannan shine to ya zo da ita fa qala sai ya ce manzon Allah hadhihi fi sabilillah wannan taguwar ya manzon Allah na kawo ta ne dan ɗaukaka addinin Allah ina fata an fahimci magana na kawo ta ne dan ɗaukaka addinin Allah fi sabilillah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wannan bawan Allah in ji abi mas'ud al-ansari ya ce laka biha yawmal qiyamati sab'un mi'anaqa kana da taguwa guda ɗari bakwai a ranar tashin alkiyama a dalilin wannan guda ɗaya da ka kawo kulluha makhtuba dukkansu kuma yadda ka ga wani taka da linzami haka isu ma za a sa musu linzami taguwa ɗaya ta jawo guda ɗari nawa guda ɗari bakwai to in ka ba da dubu ɗaya fa nawa za ka samu suna da yawa rima ɗari zama dubu ɗari bakwai ko to kuma Allah ya ce ila maza Allah ya ce ila abu'afin kafira ko kuma a sake riɓanɓanya maka riɓi bayan riɓi riɓi bayan riɓi yawwa so Allah ya shirya da mu a wa qala abu dharr qala li khalili abu dharr kuma yace dan lele na badadi na sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ƙultu sai aka ce man khaliluka wane ne khalilin naka ƙalan nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce manzan Allah wato zai bada labari daga wato masoyinsa na asali shine annabi Muhammadu ya abazar ya ce masa ya kai abuzar a tubusiru uhud shine hadisin ɗazu ne ishara gare shi kana ganin uhud qala fa nazartu ila shamsu ma baqiya minan nahari yace sai na kalli rana in gane minti nawa ya saura yini ya kare wa ana ara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yursilni fi hajatin lahu domin tambayar da annabi ya min sai ne tsammanin yana so ya aika ni ne zuwa ga wata bukatarsa to he ina tunanin kan rana ta faɗi ban je na gama ba ina fata an fahimta qultu na'am da na gama tunani na sai na ce wa manzo Allah eh na ga Uhud قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا بذن سو أتي إنا دا كتن كتن دوسا أحد نزيناري با أنفقه كله انتيده إن صدو كدشي قباقيا إلا ثلاثة دنانيرا a ce na saura da dinari guda nawa guda uku ina gaba ku gane girman magana ba yanzu da Allah ko girman masallacin nan a ce tarin zinare ne tarin zinare ne iya wannan masallacin girman sannan tudun sannan a ce tarin zinare akwai wanda zai kai ka hudi a duniyan nan gaba daya eh babu to a ce kai ta zara kana mika wa mutane suna karba suna tafiya suna mika suna fika musu har ya kare ko kwaya uku bai saura ba annabi ya ce to idan a ce Allah zai ban dutsen Uhud kwatankwacinsa na zinari ya ce wallahi ba zan so a ce na kyautar da hina saura da kwaya uku ba saboda ya san amfaninsa a ina a lahirarsa amma da ni da kai da ba mu sani ba dubu ɗaya ce aka ce ka bada ɗari biyu ka gagara bayarwa ko ba haka bane jama'a Allah ya ganar da mu saboda mu fara karatun da wuri bai wannan makara da yawa zamu dakata a nan gaskiya sai gobe idan mun zo yanzu dai muna hadisi guda takwas zamu tashi na tara insha Allah gobe mu karasa wannan magana sannan sai mu shiga magana ta gaba abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شيخنا Mm. ce yan uwa a yi haƙuri kaɗan akwai aliburama ya turo mana naira dubu biyu akwai malam abdullahi ya turo naira ɗari biyu akwai nura alhaji ya turo naira ɗari biyu akwai ahmadu nufuko adamu ya turo naira dubu ɗaya akwai umar sarki ya tura naira ɗari biyu akwai abubakar adamu ko ɗahiru kai ko abubakar ɗahiru ya tura naira ɗari biyu akwai lokoman ibrahim ya tura naira ɗari biyu akwai fatima yusuf ta tura naira ɗari biyu akwai adamu sani ya tura naira dubu ɗaya akwai ahmad abubakar ya tura naira ɗari biyu akwai adamu isa ya tura naira dubu ɗaya akwai wani bawan allah ya tura naira ɗari biyar a jimillar kuɗin da muka samu yau naira dubu hudu da naira ɗari shida daidai a yanzu kudinmu abinda muka tara naira dubu ɗari uku da tamanin da uku da ɗari uku da naira hamsin ko ta wannan shi ne abinda muka samu jama'a dai a ci gaba da taimakawa ta an ƙara ɗari biyar ko ta allah ya saka da alkhairi bismillah kana da aya akwai ta Allah akwai masu da wani tambayoyin su kuma wasu su ne maki kuma tambayoyin su na fa'ida amma saboda yanayin lokaci kuma lokacin shan ruwa zan aje su kuma in Allah sa akwai lokaci za a karanta su yanzu masu bukatun addu'a za su yi saboda zaben su ma da yin addu'a ya hakuri masu tambayar da Allah yawwa batun ana san da al'umma cewa hajji za a fara ta a daren nan yau insha Allah a wannan masallaci amma mu hukumar wannan masallaci yara lissafin ne muna sanar da al'umma cewa kuma muna ba su shawara musamman waɗanda suke nesa mata masu zuwa ta hajji da dare wanda suke nesa su yi haƙuri su yi sallarsu a kusa da su ko kuma a gidajensu saboda yanayi na insecurity na yaran nan da suke yawo a cikin gari gaskiya ne za su iya karɗe musu abubuwa wata za a iya taɓa mutuncinta a cikin wani al'amari gaskiya ne saboda haka muna ji hankalin iyaye da waɗanda suke da ƙanne 'yan mata da wanda suke da mata da wanda suke da iyaye suna zuwa wannan gurin ma- domin yin sallah ta tahajjudi da dare a yi haƙuri a ba su shawara su zauna a anguwansu masalatan anguwansu su yi ko kuma su yi a gidansu domin sallan farilla ma a cikin ɗakunansu ya fi alkhairi ba da tana sallan nafila wannan shawari ne saboda gaskiya abin ba kyau ba daɗi gaskiya ne Allah ya shirya da mu Amin.
wannan shine a takaice malam wannan yake cewa don Allah mana yana cikin ah, Allah sama da yana cikin kushe kamfanin sa ne yake da yana da kamfani ne wanda yake da harkokin sa Na'am.
kuma amma al'amura suna neman wasu ne masu da kusa da kamfanin a roƙa masa Allah Allah ubangiji ya tsare shi ya kuma mika da wannan kamfani Amin.
wannan yake cewa malam akwai dan uwansa da kuma yar uwansa sun hadda matsala ta abin da shafi a jinnu ma'ana yan sigira su zai roƙa masa Allah Allah ubangiji ya ba su lafiya malam mijinmu ya shiga cikin wata jarrabawa ta rayuwa hatta abin da za mu ci ya gagare mu don a wajen neman don wajen neman sa ma baya son ya je gurin wajen neman wannan ya sanya suke zargin ko sihiri aka yi masa saboda ka roƙa musu Allah Allah ubangiji ya warware masa wannan matsala da ke fama da ita ya fidda su daga cikin wannan jarabawa wannan yake cewa malam a, shi dan sanda ne kuma yana neman posting ne ina roƙon malam da yan uwa sanya cikin addu'a Allah ya sa inda za a posting din sai zanto yana da alkhairi a cikin sa To, amin.
sai masu bukatu na alkhairi kuma marasa lafiya Na'am. To, a kafin mu abin nan akwai an samu kuskure a lissafin a kudin da muke da su yanzu naira dubu ɗari uku da tamanin da bakwai ne da ɗari bakwai da naira hamsin an gane magana da kyau ko shi ne kudin da muke da su eh ba da uku ba da takwas da ɗari a da bakwai ne da bakwai dubu ɗari uku da tamanin da bakwai da ɗari bakwai da naira hamsin Allah ya saka kowa da alheri amin su bismillah to a kamar yadda aka ji akwai masu bukatu na addu'o'i wanda kuma a lokaci ne na karbar addu'a insha Allah ta'ala ina so gobe idan muka zo tafsiri za mu rage ko minti biyar na karshe ko goma a mu dan yi tsokaci akan goman karshen nan da muka shigo ko za mu shiga insha Allah ta'ala saboda a ƙara zage damtse domin neman yardar Allah a cikinta kuma kamar yadda aka sani ana cikin matsaloli da damuwoyi da addu'o'i ana bukatar su 'yan kasuwa na bukatar addu'a ma'aikata na bukatar addu'a ko marasa lafiya na bukatar addu'a matasa na bukatar addu'a 'yan mata na bukatar addu'a gwauraye na bukatar addu'a tuzurai na bukatar addu'a muzurai na bukatar addu'a masu kulo da jarka na bukatar addu'a eh ma'aikatan gwamnati ma suna bukatar addu'a 'yan kwangila ma na bukatar addu'a har da 'yan social media su ma suna bukatar addu'a yawwa so kaga akwai bukatar mu sake dagewa yawwa alaran ma ya ce an manta da masu jan baki su ma suna bukatar addu'a to masu jan baki mana bukatar addu'a ga wani can ma ta yamma da gari shi ma na hango shi ala abubakar baka da zuwa masha Allah so muna addu'a Allah ya karba wa kowa bukatunsa na alheri Allah ya yaye wa kowa damuwarsa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu sannan kamar yadda muka ji kwamanda yana ta faɗa tun tun kusan kwana uku da suka wuce mahaifiyarsa ba ta da lafiya to muna addu'a ita ma Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba wa iyayen mu lafiya akwai mahaifiyata ni ma kun san ba kuma ta ba shekara ɗaya da ta wuce ta samu karaya har guda biyu ɗaya a nan ɗaya a damsanta to an dai dori tun a wancan lokaci dori kuma ya zauna to dan cikin kwanakin nan sai ya zama wannan dorin yana dan fitar da ruwa haka yana dan abin nan to jiya sai muka magana da wani yayana na ce ya mai da ita asibiti ya je a a duba da muka je sai likitan ya sa aka je aka yi hoto sai ya ce to karfan da aka yi amfani da shi wajen dora abin ne ya bulluko ya fito so yake sa gurin yake durar ruwa yana diwa don haka ya tabbatar da cewa za a yi aiki na musamman wajen cire karfan gaba daya kusan abin da ya ce mana shine kusan sabon aiki ne gaskiya ba sabon aiki kuma za a sake karya hannun ba ne amma za a tsaga gurin ne duk notuna da sauran karafu da aka saka sai an cire su gaba daya so aiki ne gaskiya ya ce kuma shawararsa a bari sai bayan sallah so da haka muna buƙatar a samu addu'a Allah madaukakin sarki ya sa a yi wannan aiki lafiya a kuma gama shi lafiya Allah kuma ya ƙara wa iyayenmu lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya muna addu'a wanda duk suka kawo gudunmu wannan Allah ya biya musu bukatunsu na alheri wanda ma basu kawo ba suke da niyyar kawowa Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliqul mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi